بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin waɗannan darsa masu albarka darussan da muke bayani akan ma'anonin hadisan riyadu salihin yau za mu tashi daga kitabun libas bismillah malam
بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله كتاب اللباس babin da yake bayani littafi wanda yake bayani akan yanayin kayan da ya kamata musulmi ya sa na'am باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير babin da yake bayani akan cewa abin da aka fi so shine mutum ya dinga sanya fararen kaya amma ya halatta a gare shi ya sa jajayen kaya da koraye da masu fatsi-fatsi sannan ya halatta mutum ya sa baƙaƙen kaya ya halatta mutum ya sanya kaya waɗanda aka yi su da auduga ko kaftani ko waɗanda aka yi su da gashi ko kuma waɗanda aka yi su da fatar dabbobi hakanan ya halatta ya sanya kayayyaki na'u'uka daban-daban ba alhariri ba na'am
قال الله تعالى Allah yana cewa يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ya ku ɗan adam tabbas mun saukar muku da kaya waɗanda za su suturci al'aurarku sannan mun saukar muku da dukiya
ولباس التقوى ذلك خير amma aiki wanda yake kyakkyawa shine ya fi alkhairi da duka waɗannan abubuwa وقال تعالى Allah yana cewa وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم Allah maɗaukakin sarki ya sanya muku tufa na auduga waɗanda za su kare ku daga zafi sannan kuma ya sanya muku silke wanda a zai kare ku daga a, matsalolin da za ku iya samu a fagen daga. Mana Allah ya halitta muku waɗannan domin ku ji daɗinsu kuma su kare ku daga zafi su kuma kare ku daga a, harbi da sauransu wanda zai zo a yaƙi.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga abdullahi dan abbas yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce
البسوا من ثيابكم البياض فإن sanya farare daga cikin kayayyakin ku فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم saboda ita ce mafi alkhairin kayan ku kuma ku eh, san- ku sanya ta ta zama likafani ga matattun ku رواه أبو داود والترمذي داود.
وقال حديث حسن صحيح turmuzi kuma ya ce hadisi ne mai kyau وعن سمرة رضي الله عنه قال an karɓo daga samura dan jindub Allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم ku sanya fararen kaya saboda su ne suka fi tsarki kuma su ne suka fi dacewa kuma ku yi wa matattun ku likafani a cikinsu.
رواه النسائي والحاكم وقال حديث صحيح Nasa'i da hakim su ne suka rawaito kuma sun ce hadisi ne ingantacce.
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال An karɓo daga bara ɗan azib Allah ya yarda da shi yana cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance mutum ne tsaka-tsaki ma'ana ba dogo bane can can ba kuma gajere bane can ƙasa.
وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه na gan shi a wata riga ta alfarmaciya ban taɓa ganin wani abu wanda ya fi wannan kyau ba.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال An karɓo daga Abu Juhaifa Wahab ɗan Abdullah Allah ya yarda da shi ya ce, رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم na ga manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi a makka abba yana cikin wata bukka ko kuma ɗarbuka ja wacce aka yi ta da fata فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل sai bilal ya fito da ragowar ruwa annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya zama daga cikin mutane kowa yana ta kokarin ya dan samu wani abu daga cikin wannan ruwan domin ya samu tabarraki فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya fito yana sanye da wata riga ta alfarma ja gashi can ina ganin sa kamar ina hango farin ƙaurinsa فتوضأ وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alwala shi kuma bilal ya yi kiran sallah wahab bin abdullah yake cewa sai na kasance ina bibiye inda bakin bilalu yake nan da nan sai na ga yana cewa a dama da hagu hayya ala sala hayya ala fala ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع
sannan sai aka kafa wa annabi sallallahu alaihi wasallam wata sanda wacce a kasanta akwai karfe sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah ya yi sallah wannan sandar tana gabansa ta yadda kare da kuma jaki suke wucewa ba a hana su wucewa saboda wannan sandar ta zama kamar a matsayin sutura ta sallah متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أبي رمسة رفاعة التيمي رضي الله عنه قال an karɓo daga abirimsa rifa'a taimi allah ya yarda da shi ya ce رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران na ga manzon allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi yana sanye da wasu tufa guda biyu koraye رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح abu dawud da turmuzi ne suka rawaito da wani sanadi mai inganci وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء jabir yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka ranar da aka buɗe ta yana sanye da wani rawani baki
رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن أبي سعيد عمرو بن حريث رضي الله عنه قال an karɓo daga abu sa'id wato amr bin al-hurais allah ya yarda da shi yana cewa كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه gani can kamar ina hango annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya wani baƙin rawani ya sakko da gefen rawanin akan kafaɗinsa رواه مسلم muslim ne ya rawaito وفي رواية له a wata ruwayar taka wato shi amr bin hurais أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa mutane hudu ba yana sanye da rawani baƙi وعن عائشة رضي الله عنها قالت an karɓo daga aisha allah ya yarda da ita tana cewa كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيha قميص ولا عمامة annabi sallallahu alaihi wasallam an yi masa littafani da tufa guda uku farare waɗanda aka yi su a yaman waɗanda suke na auduga babu riga ko rawani a cikinsu متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعنها رضي الله عنها قالت An karɓo daga ita na na Aisha Allah ya yarda da ita tana cewa خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود maza Allah tsira da min Allah su tabbata a gare shi ya fito eh, a wata safiya yana sanye da wani bargo yana sanye da wani bargo eh, wanda wannan bargon a jikinsa akwai zane haka wanda an yi bargon ne daga gashi baki رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال an karbo daga mugira dan shuba Allah ya yarda da shi yana cewa كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي أمعك ماء mugira yake cewa na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam a wani dare a wata tafiya da muka yi sai yake ce min kana tare da ruwa قلت نعم sai na ce "Eh." فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sauko daga abin hawansa ya tafi har sai da ya ɓuya a cikin duhun dare ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai na zuba mai ruwa daga masakin ruwan da yake tare da ni ya wanke fuskarsa kuma a lokacin yana sanye da wata riga wacce take daga gashi dabbobi bai ma iya fitar da abin na zira'ansa guda biyu ba daga cikin ita rigar saboda kuncinta sai ya fitar da zira'an nasu ta kasanta فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما da ya fito da su sai ya wanke zira'in nasa guda biyu ya kuma yi shafa a kansa mugira dan shuba yake cewa sai na yi ƙoƙarin na cinye masa kufinsa guda biyu sai yake ce min basu saboda ai ina da tsarki lokacin da na saka su da haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shafa a kansu متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وفي رواية وعليه جبة شامية ضيقة الكمين a wata ruwayar wannan rigar a sham aka yi ta kuma hannayenta eh, gurin da ake fito da hannu ya kasance a takure وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك a wata ruwayar kuma tana bayani akan cewa hakan ya faru ne a yakin tabuka da aka fita
باب استحباب القميص babin da yake bayani akan mustahabi ne a sanya riga
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت an karbo daga ummu salama Allah ya yarda da ita tana cewa كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص mafi soyuwar kaya izuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine riga رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن abu dawud da tirmidhi ne suka rawaito kuma sun ce hadisi ne mai kyau
باب صفة ال- باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم الإسبال وشيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء abin da yake bayani akan sifar da ya kamata rigar mutum ta kasance da kuma sifar da ya kamata hannun riga ya kasance da kuma ah, mayafi sannan kuma da gefen rawani shi ma ya kamata ya kasance da kuma haramta jan tufa a ƙasa idan ya kasance saboda girman kai ne da kuma cewa makaruhi ne mutum ya ja tufansa a ƙasa in ba da girman kai ya yi ba na'am
عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت an karɓo daga asma ai yazidu al-ansariya Allah ya rage tana cewa كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل hannun riga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance zuwa idan hannu
رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن abu dawud da tirmizi ne suka rawaito kuma sun ce hadisi ne tirmizi ya ce hadisi ne mai kyau وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال an karbo daga abdullahi dan umar allah ya yarda da shi yake cewa manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة duk mutumin da ya kasance ya ja tufansa saboda girman kai to ranar alkiyama Allah ba zai kallo izuwa gare shi ba فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتأعهده sai abubakar Allah ya rada shi yake cewa ya manzan Allah a mayafina yana ɗan jan ƙasa sai idan na ɗan riƙe shi
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعله خيلا sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ai kai ba ka cikin waɗanda suke yi saboda girman kai da takama
رواه البخاري وروى مسلم بعضه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga abu huraira Allah ya yarda da shi manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا Allah ba zai yi kallo na rahama zuwa ga wanda ya ja eh, tufansa a ƙasa saboda girman kai ba متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga shi eh, abu huraira Allah ya yarda da shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da ya kasa da idan sawo na daga abin nan eh, mayafi to yana cikin wuta ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار duk abin da ya yi kasa daga idan sawo na mayafi to yana cikin wuta رواه البخاري bukhari ne ya rawaito وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga abu zarrin daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم mutum uku Allah ba zai zance da su ba ranar alkiyama ba zai kallo na rahama zuwa gare su ba ba zai sarkake su ba kuma suna da azaba mai raɗaɗi قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار annabi sallallahu alaihi wasallam ya maimaita wannan magana har sau uku قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله abu zarri hifari yake cewa tabbas sun yi hasara kuma sun taɓe su waye ya manzan Allah قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب da mai jan tufansa da mai yi wa mutane gori in ya musu abu da kuma wanda yake siyar da hajarsa ta hanyar rantsuwa ta ƙarya رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga abdullahi dan umar daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa
الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة
duk wanda ya ja mayafinsa ko ya ja rigarsa a ƙasa ko ya ja rawaninsa a ƙasa saboda girman kai da takama Allah maɗaukakin sarki ba zai yi kallo na rahama zuwa gare shi ba ranar alkiyama.
رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح Suka rawaito da sanadi wanda yake mai inganci.
وعن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال
An karɓo daga Jabir bin Sulaim Allah ya yarda da shi ya ce, رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه Na ga wani mutum duk abin da ya faɗa sai na ga mutane sun bar ayinsa.
قلت من هذا Sai na tambaya ni cewa yi wannan.
قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم sai suka ce wannan shine manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi قلت عليك السلام يا رسول الله sai na ce مرتين amincin Allah ya tabbata a gare ka ya manzon Allah na faɗa haka har sau biyu قال لا تقل عليك السلام عليك السلام تحية الموتى قل السلام عليك sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kakkace alaikas salam saboda alaikas salam gaisuwa ce da ake yi wa mamata cewa za ka yi assalamu alaikum
قلت أنت رسول الله
sai na ce kai ne manzon Allah قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك وإذا كنت بأرض قصر أو فلاة فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce eh tabbas ni ne manzon Allah da idan cuta ta same ka ka kira shi to zai yayi maka ni ne manzon Allah da idan fari ya same ka idan ka roƙe shi to zai tsar maka da shuka ni ne manzon Allah da idan kana cikin daji ko kuma wata ƙasa ta faƙo sai abin hawan ka ya ɓata idan ka roƙe shi sai ya dawo maka da wannan abin hawa.
Qala qultu lahu ihad ilayya Sai na ce to ka yi min wata nasiha mana.
qala la tasubbanna ahada qala fama sababtu ba'dahu hurran wala 'abdan wala ba'iran wala sha Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kakka zagi kowa. Jabir bin Sulaim yake cewa ban taɓa zagin wani ɗa ko bawa ko wata akuya ko wani raƙumi ba bayan haka.
wala tahqiranna min al-ma'ruf shay'a Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma kada ka raina alkhairi ko ya yake.
wa an tukallima akhaka wa anta munbasitun ilayhi wajhak inna dhalika min al-ma'ruf sannan kuma in za ka yi magana da ɗan uwanka to ka yi masa murmushi ka shimfiɗa masa fuska saboda wannan yana daga cikin ayyukan alkhairi warfa' izaraka ila nisfi saq kuma ka ɗaga tufanka har zuwa rabin ƙwari fa in abaita fa ila al-ka'bayn in ka ga ba za ka iya ba to sai ka bar tufanka zuwa idan sawu wa iyyaka wa isbal al-izar fa innaha min al-makhila
na hare ka da jan ah, tufa saboda jan tufa yana daga cikin girman kai da kuma taƙama wa inna allaha la yuhibbu al-makhila Allah ba a san taƙama وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه idan mutum ya zage ka ko ya aibanta ka da abin da ya sani game da kai na aibi to kai kada ka aibanta shi da abin da ka sani na al'amuransa marasa kyau فإنما وبال ذلك عليه saboda bala'i zai koma kan sun رواه أبو داود والترمذي بالإسناد الصحيح قال الترمذي حديث حسن صحيح turmuji ne ya rawaito kuma ya ce hadisi ne mai kyau
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karɓo daga abu huraira allah ya yarda da shi ya ce بينما رجل يصلي مسبلا إزاره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء abu huraira allah ya ƙara masa yarda yake cewa akwai wani mutum yana yin sallah yana jin tufarsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka je ka yi alwala sai ya je ya yi alwala sannan ya zo
فقال اذهب فتوضأ فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل mutumin nan bayan ya yi alwala ya dawo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake ce masa ka je ka yi alwala sai wani mutum ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam "Eh, me yasa ka umarce shi ya yi alwala saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya kasance yana yin sallah yana jan mayafinsa Allah kuma baya ansar sallar wanda yake jan mayafinsa رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم Abu Dawud ya rawaito shi da sanadi mai inganci wanda yake akan sharaɗin Muslim.
وعن قيس بن بش وعن قيس بن بشر التغلبي قال أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء Qais bin Bishr at-Taglibi yake cewa babana ya bani labari kuma dama baban nawa ya kasance yana zaunawa tare da Abu Darda.
قال كان بدم كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظلية Yake cewa a Damaska akwai wani mutum daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake kira Ibn al-Hanzaliyya.
وكان رجلا متوحدا قل ما يجالس الناس Mutum ne wanda ya fi sha'awar ya zauna shi kaɗai bai cika zama tare da mutane ba.
إنما هو صلاة فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله
ba abin da ya sa a gaba sai sallah idan ya gama sallah sai ya ci gaba da yin tasbihi da kuma cewa Allahu akbar haka zai ci gaba da yi har ya koma wajen iyalansa فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك
sai ya wuce mu a lokacin muna tare da Abu Darda sai Abu Darda yake ce masa ka faɗa mana wata kalma mai da za ta amfane mu ba za ta cutar da kai ba
قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقدمت فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل إلى جنبه yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wata rundunar yaƙi sai rundunar yaƙin sai ta gabato mana ta dawo sai wani mutum daga cikinsu sai ya zo sai ya zauna a gurin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake zama sai ya cewa da wani mutum wanda yake gefensa لو رأيتنا حين التقينا ونحن والعدو لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو فحمل فلان فطعن فقال خذها مني وأنا الغلام الغفاري كيف ترى في قوله yake cewa sai wannan mutumin sai yake cewa ka ina ma da ka gan mu lokacin da muke tare da abokan gaba lokacin da wane ya cira ya je ya soki wani sai yake cewa karɓi wannan sukar ni ne saurayi daga cikin ƙabilar hifa yaya kake ganin wannan magana tasa قال ما أراه إلا وقد بطل أجره فسمع بذلك آخر فقال ما أرى بذلك بأسا sai ke cewa ai ina ganin abin da ya kawai ya lallata ladansa na yaƙi tunda ya nuna kama alfahari sai shi kuma ɗayan sai yake cewa a'a ni ina ganin abin da ya yi ba laifi ba ne فتنازعا حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله لا بأس أن يؤجر ويحمد sai suka yi jayayya har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji abin da suke faɗa saboda haka sai annabi yake cewa sarki ya tabbata ga Allah babu laifi idan babu laifi za a iya ba shi lada kuma a yabe shi
فرأيت أبا الدرداء سر بذلك وجعل يرفع رأسه إليه ويقول أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم yake cewa sai na ga alamar cewa abu darda ya yi farin ciki da wannan maganar da aka faɗa sai na ga yana ɗaga kansa yana cewa da wannan mutumin tabbas ka ji wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma mutumin yana cewa eh tabbas na ji فما زال يعيد عليه حتى أني لأقول ليبركن على ركبتيه yake cewa bai gushe ba yana ta maimaita masa har sai da na ce tabbas zai gurfana a kan gwiwarsa saboda yadda na ga yana shauƙin abin da aka ba shi labari daga annabi sallallahu alaihi wasallam قال فمر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك yake cewa wani lokaci shi wannan eh, ibn al-hanzaliya din sai ya sake hucewa ta wajen mu sai abu darda ya ce masa ka faɗa mana wata kalma da za ta amfane mu ba za ta cutar da kai ba قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana dukkan wanda yake ciyar da doki mana dokin da za a je ya ki dawo kalmar Allah da shi to kamar wanda yake shimfiɗa hannunsa da sadaka ne baya rike hannun mana ya ta wa- yana watsa sadaka to duk wanda yake ciyar da dokin da za a tafi da shi ya ki dawo kalmar Allah to kamar wanda yake yawan sadaka ne baya tsayawa
ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك yake cewa wata rana ya sake wuce mu sai Abu Darda ya sake ce masa faɗa mana wata kalma mana da za ta amfani mu amma ba ta cutar da kai ba
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل خريم الأسيدي لولا طول جمته وإسبال إزاره
yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba cewa madalla da khuraimul usaydi in banda tsawon gashinsa wanda ya sauko ƙasa sosai da kuma tsawon mayafinsa wanda yake jan ƙasa فبلغ ذلك خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنفاس ساقيه yake cewa sai Khuraim ya ji labari sai ya sauri ya samo wata wuka ya yanke gashinsa ya bashi zuwa kunne sannan kuma ya ɗaga tufansa zuwa rabin ƙori.
ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك wata rana sai ya sake wuce mu sai abu darda ya sake ce masa faɗa mana wata kalma da za ta amfani mu ba za ta cutar da kai ba
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم yace na ji manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa tabbas za ku gabato ga yan uwanku don haka ku gyara gidajenku وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس a yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu kuma ku gyara tufanku saboda ku kasance kun bambanta tsakaninku da ragowar mutane فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش saboda Allah baya son alfasha baya son kuma ganganci wajen yin alfasha رواه أبو داود بإسناد حسن إلا قيس بن بشر فاختلفوا في توثيقه وتضعيفه وقد روى له مسلم wannan hadisi Abu Dawud ya rawaito shi da sanadi wanda wasu malaman sun inganta shi masu sauraron mu saboda ƙurewar lokaci za mu dakata nan insha Allah ta'ala za mu ci gaba a darsan da ta su zo nan gaba kafin wannan lokaci nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh